الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a kamar da muka saba yau goma ga watan tara hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1443 wanda ya daidai da 11 ga watan hudu 2022 Gregorian calendar za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki wanda muka saba cikin wannan masallaci mai albarka na kofar gida mai girma sarkin nan ba jiya mun karanta aya ta 60 a cikin wannan sura mai albarka suratul tauba inda Allah madaukakin sarki ya raba mana wato kenan sadaka ko zakka Allah madaukakin sarki ya yi bayani dalla-dalla masarifin zakati cewa za a ba da ita a fakirai da miskinai da kwamitin zaka wanda suke aiki a kanta da wanda ake kwadaitar da zuciyarsu zuwa ga musulunci sawa'un musulmi ne ko kuma wanda basu musulunta ba da musulmin da suke wato kenan a cikin wani yanayi cewa su musulmi ne amma bayi ne za a yi amfani da wani a saye su a yanta su da kuma wasu ayyuka na fi sabilillahi da wanda bashi ya musu yawa da sauransu wannan su ne masarifin zakat wanda jiya muka karanta bayanai a kansu yau a cikin ikon Allah maɗaukakin sarki za mu ce gaba da aya ta 61 cikin wannan sura inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim wa minhum alladhina yu'zuna an-nabiyya daga cikin su wannan munafukai da muke magana a kansu wanda suka zargi annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa baya rabo na adalci a wato kenan harkar da ta shafi zakka ko sadaka ko ganima da sauransu Allah madaukakin sarki ya ya saukar da wato kenan dalilai wajen bashi kariya da kuma nuna ainihin waɗanda ma suka cancanta ba su zakka da bayanan da malamai muka karanta sun yi a wajen wato kenan za a iya fifita wani sinfi akan wani sinfi to su yancan munafikan da suka soki annabi sallallahu alaihi cewa annabi sallallahu alaihi bai adalci ba a wajen rabo to Allah madaukakin sarki ce daga cikin su akwai alladina yuzuna nabiya wanda suke amfani da damar da suke da ita wajen cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam da suke yi hanya kala kala daban-daban amma ga wata shine wato ya kuluna huwa uzun suna cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ai uzun ne uzun abinda suke nufi a nan mutumin da kamar ka ce kamar ka ce shani radau mutumin da kawai duk abin da ka faɗa masa zai ji kuma zai yadda saboda a tunaninsu za su iya zuwa su tsara shi akan gaskiya ko akan ƙarya kuma ya nuna ya yadda ko kuma ya nuna ya fahimce su akan haka don haka suna ganin cewa sun fi annabi sallallahu alaihi wasallam wayo duk abin da suka zo suka faɗa masa zai iya yadda in gaskiya ne ma zai yadda in ba gaskiya bane ma zai yadda sun kasa fahimtar cewa yana yana yana wato kinan mu'amalantar su ne da gwargwadon yanayin ɗabi'arsu sannan babu abin da za su faɗa wanda annabi sallallahu alaihi ba zai iya tantance gaskiyarsa ko ba gaskiyarsa ba hatta ko da a ce a lokacin da suka fada bata bayyana masa gaskiya suka faɗa ko ba gaskiya ba suke faɗa ba Allah madaukakin sarki zai saukar da wahayi zai gaya masa kamar yadda ka abin malik yake faɗa ko yace ni ni wallahi law jalastu inda ahadin gairaka la'anni ara sa akhruju min saktihi fa inni utitul jadala yace in dai ba a gunka na zauna ba gun kowa na zauna saboda Allah ya bani iya magana wala ina ga zai fita fishin sa amma kai in na maka magana la in haddastuka al-yawma haditha kadhibin tardafu anni yushiki Allah an yuskidaka alayya in na maka magana ta ƙarya zaka iya yarda saboda zan yi tsara ka amma fa nan da kurkusa Allah madaukakin sarki zai saka fishi da ni don zai gaya maka gaskiya to su wayannan munafikai ba su fahimci wannan ba sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam uzunun wato mutum ne mai saurare kuma ya yarda da duk abin da aka faɗa baya tsayawa wato kenan ya tantance wannan magana din to kaga wannan kamar bakar magana ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta taba irilinsa kuma ta cutar da shi kuma ta cutar da kowane musulmi kuma ta cutar da addinin musulunci din gurungun saboda idan ya zama annabin da ya zo da addinin baya fahimtar abubuwa ya zama addini ya zama da irin addini kenan ya zama addini ma shi ma ya zama addinin shiririta ya kamata a ce ya fi kowa basira kuma daga cikin abin da kai imani shine cewa daga cikin siffofin annabawa akwai alfatana tun daga kawaidi kowane annabi yana da kaifin basira babu ta inda zaka shiga da shi sai dai kawai in ka fito tare ya zaya ya zuba maka ido in wauta kake baya son wauta kake idan da gaske kake ma wato kenan ya san wato kenan da gaske kake amma duk da haka tunda sun fitar da wannan kalma to kalmar ta zama suka annabi sallallahu alaihi wasallama wa yaquluna huwa uzun kullahum ya mamar ka gaya musu uzun khairul lakum idan shi uzun ne to uzun din alkhairi ne a gare ku in shi mai sauraron magana ne ya fahimce ta ya yadda da ita to yin hakan wato kenan shi mai yin hakan din yin hakan alkhairi ne a gare su zaka iya cewa uzun khairul lakum a wani kira'a suna cewa qul huwa uzunun khairul lakum ai kaunuhu uzunun huwa khairul lakum akwai tagadiri ya zama hakan din yadda kuke faɗan shi ne fi alkhairi a gare ku domin ta hakan yake bi da ku yake jawo ku yake jawo ku yake jawo ku har ku zo ku daidaita kuma kan hanya saboda me malamai suka ce suna sifata annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce fasasa bi zakal khalqa linan wa shiddatan da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya siyasanci mutane wani lokaci ya tausasa wani lokaci ya tsananta haka ne ka abin ashraf da ya ga abin nasu ba na Allah da annabi ya ji a kashe shi kaga wannan nau'i ne na abin nan na tsanantawa ko kuma ya ce a kawo mutum a masa kaza idan har bigiren ya bukaci a yi hakan nan in kuma da sassautawa ne sai ya sassauta saboda la'alla wani a sassaucin ne zai fahimci addinin wani ko ba zai fahimta ba wato kenan sai an yi masa wato kenan tsanani saboda haka kaunuhu uzunun khairul lakum ai ya zama haka din wato kenan shine ma yafi alkhairi wato kenan a gare ku yu'minu billahi kun san shi yana da yana imani da duk maganar da ta zo daga gurin Allah madaukakin sarki wa yu'minu lil mu'minina sannan kuma yana gaskata mu'minai yana gaskata abinda Allah zo da shi yana gaskata mu'minai ko kuma kuna tsakankani ko ba mu'minai ba ko ba kafirai ba saboda haka shi yasa yanda kuke shamira daudin haka shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke ku shi yasa wato kenan kuke ganin kaman baya fahimta abubuwa wa rahmatun kuma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam jin kai ne lil ladina amanu minkum ga masu imani daga cikin ku duk mutumin da yake da imani Annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne a gare shi saboda ya zai fitar da shi daga cikin duhun kafirci da na jahilci da na zalunci ya kai shi zuwa ga hasken musulunci da kuma wato kenan imani amma duk da haka ya kamata su fahimci wannan magana cewa wallazi da yuzuna rasulullahi duk mutanen da suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lahum azabun alim wallahi suna da azaba wadda take mai radadi wannan kuma hukunci ya jaba zasa daga kan munafukai ya zo har kanmu yanzu har kan kowa ma da kowa duk mutumin da yake da wata hila wadda zai soki annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ya soki hadisansa ko kuma ya soki wata hanyar da wato kenan zai ɗaukaka tasa daraja ya kaskantar da annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci malamai sukan fada cikin irin waɗannan abubuwa din sai ka ga sun ɗaukaka darajar wani malami a cikin malamansu har su kai ci matsayin annabi sallallahu alaihi ko kuma fiye da wato kenan annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutane suka fifita wani malami sama da annabi sallallahu alaihi wasallam hakika sun cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam domin sun nuna cewa risalar wannan mutumin ta fita annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka wanda duk yayi haka Allah madaukakin sarki ce lahum azabun alimun hakika azaba wadda take bai daɗi ta tabbata gare su ta wajen mala yahlihuna la yahlihuna billahi liyurdukum billahi lakum yahlihuna billahi lakum liyurdukum Mm.
والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين Allah madaukakin sarki ya ce wato kira ya halifuna billahi a wani- a ba- a wannan em, ba- a baya na dan manta bai magana wa'annan daga cikin munafikan da suka yi suka yi masa wannan magana din cewa uzun din malamai suka ce wato a- akwai wani munafiki daga cikin munafikai wanda ayan ta sauka a gare shi ana kiransa attab bin kushair ibn eh, ibn sa'ad kuma cikin dabaqatul kubra yake cewa a'a wani munafiki ne da ake ce masa naftal ibn al-harith naftal ibn al-harith shine wannan magana ko kuma wancan abin nan din su ne suka yi wannan magana wato kenan suka soki annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya nuna musu wato kenan gaskiyar sa tun suna wato kenan da rai to Allah madaukaki sarki ya ce ya halifu na billahi lakum za su zo suna rantsuwa da Allah a gare ku za su zo suna- suna rantsuwa a gurin a- da Allah madaukakin sarki lakum li yardukum don su nemi yardar ku sun yi magana wadda take mummuniya yanzu kuma sun zo su za su iya rantse muku da Allah madaukakin sarki cewan ba haka suka faɗa ba mun gane wannan wannan ma ta sauka akan wasu gungu na munafukai ko kuma in ce wasu munafukai guda biyu cikinsu akwai jallas wasu malaman tarihi suka ce abdullahi bin ubayi yana ciki amma abin da fi karkata shine cewa jallas shi yake ciki abdullahi bin ubayi baya ciki amma dai mutanensa ne sai suka yi magana dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka soki mutuncinsa don haka sai aka bayyana cewa ga abun da suka fada don haka sai suka zo suna rantsewa ma annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da Allah ya ce ya halifu na billahi lakum suna zuwa suna muku rantsuwa da Allah ba don kwamali rudukum don sai su nemi yardar ku ku haƙura ku yadda cewa a ba haka ba ne wallahu wa rasuluhu Allah maɗaukakin sarki da manzonsa a haƙo an yurduhu su suka fi cancanta su nemi yardarsa wato kenan in kano muminina in sun kasance wato kenan mumine wannan ya zama kamar irin abin da muka yi magana akai wallahu wa rasuluhu haƙo bai ce an yurduhu ma ba sai ce an yurduhu Allah da manzansa su suka fi cancanta a rayuwa Allah madaukakin sarki shine mahalicci don haka shi fi cancanta a yi abu domin sa annabi sallallahu alaihi sallama shine wanda aka aiko da sako ya zo ya nuna mutane yadda ya kamata a ce an yi a wajen bautar Allah madaukakin sarki shi ya kamata a nemi yadda sa daidai muka yi ko ba daidai ba yadda Allah ya ce a yi haka muke yi ko ba daidai muke yi ba amma su munafukai suna yin abu ne don su ja hankalin mutane ko mutane ku yadda cewa su mutanen kirki ne shi kenan sai da damuwarsu amma maganan Allah wannan ba damuwarsu bane maganan Annabi sallallahu alaihi wasallama ba damuwarsu bane don haka Allah madaukakin sarki sai ya ja hankalin mutane cewa duk abin da mutum zai yi a duniyar nan ya zama wato kenan Allah da manzonsa su ne yake neman yardar su wato kenan ba wani mu- ah, ba wani mutum daban ba domin idan Allah ya yarda da su kowa ma zai yarda da su ko yawwa Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki in yana son mutum sai ya kira Jibril ya ce masa Jibril ina son wani Jibril ya ce na ji ce to kai ma ka so shi ya ce ni ma ina son sa Sai Jib- a ce Jibril ka kira a mutanen ban kasa ka ce Allah na son wani su so shi sai a kira a ban kasa jama'ar mutanen duniyan nan Allah madaukakin sarki yana son wani za ku kuso shi ta haka duk wani mumini mutumin kirki sai ka ga mutumin ya shiga cikin zuciyarsu sai ya shiga cikin zuciya haka ba kuma wanda Allah ya fishi da shi Allah madaukakin sarki zai ce Jibrilu na ya fishi da wani sai maka ya fishi da shi Jibrilu ya fishi da shi sai a ce masa to ya kira mutanen duniya Allah baya son wani ya yi fishi da shi sai ka ga mutane haka kawai sun washe shi aiko sauran duk wani mutumin kirki zai ji wato kenan ya haushe shi don haka kenan kaga idan mutum yana neman yardar mutane ba su ya kamata yarda ya yarda su bai nemi Allah madaukakin sarki yarda in Allah ya yarda sai yarda da su a gare shi yawa wato sadaka aka ce wallahu wa rasuluhu aqu an yurduhu wato kenan in kanu mu'minina da Allah da manzon su suka cancanta su nemi yardar su wato ki sai abu dan Allah ya yarda da su sai abu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da su shine yafi cancanta a gare su in har su mu'mine ne da gaske to mu ji malam
ألم يعلموا أنه من يهادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الكزي العظيم Allah madaukakin sarki ce alam ya alamu shin wani munafukai ba su da sani ne cewa annahu yadda lamarin yake mai yuhadidin laha duk wanda ya ce wato kenan zai fito na fito da Allah madaukakin sarki ko kuma za su yi wato kenan shaya daga shi yana nan gefen Allah madaukakin sarki yana wannan gefen wa fi hadal had wallahu subhanahu wa ta'ala rasulu fi haddin akar duk wanda ya ce zai daga murya tsakaninsa da Allah madaukakin sarki su ba su san cewa da manzansa su ba su san cewa fa'ana lahunar jahannama cewa wutan jahannama ta tabbata a gare shi ba kare da fiya zai dawama a cikin ta ai ba zai ci nasara ba a ce da Allah madaukakin sarki zai yaki ko kuma abin nan ko kuma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai yaki ba zai ci nasara ba da ya kamata su dauki misali me yasa sa Abu Jahil da kudin su da mulkin su ba su ci nasara ba me yasa sa Abu Lahab da kudin su da abin su ba su ci nasara ba kafin su ai mun karanta a baya annabawa duk da cewa za su zo su ba su da komai amma in an gwabza daga ƙarshe me yasa mutanen su ba sa cin nasara adawa ba su ci nasara ba saboda ba su ci nasara ba mutanen tabbai ba su ci nasara ba ko fir'auna da mutanensa ba su ci nasara ba saboda me sun shaya daga tsakaninsu da allah maɗaukakin sarki to saboda haka duk wanda yake ba shi ba Allah maɗaukakin sarki kace da shi za ka yi mu'amala ta hakika ba za ka ci nasara ba don haka ta mutum zai mutu bai ci nasara ba sannan kuma makomansa ita ce wutan jahannama dalikal kizil azim wanda kuma shine karshen kunya babban kunyata a ce danan da za a tara duka yanzu kaga mutum ya yi abin kunya a cikin garin nan da yawa iyaka cikin mutanen garin ne suka san ya yi abin kunya da zarar ya tafi lagos ba wanda ya san shi sai je abin da ya ga dama a can haka ne hankalin sa kwance ko ma tsallake Najeriya ya tafi wata kasa sai je ya tara kukunsa amma ranar da za a tara duka mutanen duniya jami'al kalaik tun daga kan annabi Adam mutanen da suke ta mutuwa tun daɗin da za a taro su du gaba ɗaya sannan a zo a ɗaga ka har zuwa na ƙarshe a zuwa daga ka tsakiyar mutane a ce wani ga shine wani dan wani ga aikin da ya ga aikin da ya ga kuma makomansa kowa yana ganin ka tsamu tsamu mala'ika suna ta mangara a sa maka sasarin karfe da sundukin bakin karfe a tabi da mutum cikin cikin cikin cikin jahannama ka karshen kunyata kenan karshen kunyata kenan ta haka wannan shine ake kiransa babban kunyata to sai ya kamata su banki wannan don mu ji malam يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبيهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون الله مدوك كسر كيتي يحذر المنافقون يحذر يحذر في المضاري أما أمتين أمري يكي أي الله ينتهي منافقين سكيئي ko munafukai su kiyaye su fa kiyaye su fa kiyaye in ba haka ba to tunazzala alaihim suratu wallahi za a saukar da sura a gare su tunabbi'uhum bima fi qulubihim za ta bayyana duk abin da ke cikin wata kenan zukatan su duk abin da suke ci suna komawa gefe suna magana annabi sallallahu alaihi wasallam suna komawa gefe suna magana annabi sallallahu alaihi wasallam su faɗi bakar magana to fa za ta bayyana a gare su za ta bayyana ta ka Allah ce ku listaziru ka ce musu wata kenan ku je ku ci gaba da izgilanci din inna Allah makurujin ma tazaruna abinda ba kwa san Allah zai fitar da shi fili a gari ya ce ɗaya daga cikin munafukai yana cewa wallahi akan aya ta sauka a kunyata ni gara a kai ni tsakiyar mutane a mun bulala ɗari to da na san cewa za ta fita za ta binda wasu munafukai guda biyu suna magana da yaro dan karimi a gefen su dan shekara yaro bai fi shekara kamar shida ba haka ko bakwai ba suka faɗi bakar magana dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi ignoring din yaron karami suka ignoring din sa suka ce suka yi magana cewa ai wato kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sharri ne a gare su maganganun sa da salon sai yake ce musu ai ku ne sharri annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zarshi shi ne gaskiya sai suka razana kuma yaro sai tashi sai ji har gaba ne sassa ga wani da wani da wani da wani sun faɗi kaza saboda haka sai suka zo annabi sallallahu alaihi aka aka kira su suka zo su da suka zo su me yasa kuka ce kaza da kaza kaza suka ce a'a su wallahi tallahi ba da gaske suke yi ba don haka kaza kaza kaza ka su sauran su suka dai sha kunyar su ayan tana gaba za mu ci karo da ita to irin wa'annan a ce yanzu kaga yaro ne ya je ya faɗa kuma kaga sun kunyata wani lokaci za su yi su ya su a junansu kuma babu yaron amma Allah madaukakin sarki kuma zai zai sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ayan abin da take magana kenan cewa su fa kiyaye ay yahdharul munafiquna ay falyahdharul munafiqin munafiqu munafiquna lalle munafikai fa su kiyaye cewa za a saukar da sura a faɗi abin da suke ta bayyana abin da suke faɗan nan da na isgilanci da na ƙarya da na shari da na menene domin Allah madaukakin sarki ba zai bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunyata ba to in yi hakan nan kuma to kaga kenan kunyata ta fara samun su wato kenan tun a gidan duniya lalle su sai cewa su ci gaba ai ma'ana da yace ku lissazi ku ji ku ci gaba da isgilanci gashi umarni ne amma fa ba umarni bane kuma wannan kuma tahdidi ne kaga wannan fili mudari ne da zo amma ba ba abin nan bane ya zo a matsayin amri ne su kiyaye nan kuma da yace ku lissazi ku je ku ci gaba da isgilancin ai wato kenan barazana ce aka musu ba wai umarni ne aka wasu cewa su ci gaba da abin din ba okay za ku kuna kaza kaza to shikenan mu gani ku ci gaba din to kaga ba ba umarni ne ake ba su ba yawa amma ana musu barazana ne mu je mana wala in sa'alta wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un Allah madaukakin zaki ce wala in sa'altahum wallahi da zaka tambaye su ya Muhammad wayannan mutane guda biyu da suka yi magana a gaban yaro suka faɗi bakar magana aka yaro ya je gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan aka kira su sai suka zo suka yi rantsuwa suka ce su ba haka bane Allah madaukake yake ce wallahi da zaka tambaye su la yaqunan na inna ma kunna naqudu wa nal'ab muna wato kenan tattaunawa ne kawai kawai ci faɗi ba shanira da ɗinmu muke muna ta maganganunmu da sauransu ne kawai haka wasu malamai suka ce wannan ta sauka akan wani mutum daga cikin munafukai ana kiransa wadi'a ibn sabit shi wadi'a ibn sabit ya ma je yakin tabuka ai akwai munafikai wajen mutum 70 da basu je yakin tabuka ba ko amma shi ya je shi yanzu a filin tabukan shi yayi wata magana wadda take mummuniya da shi da mutanensa aka zo kuma aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam aka kira shi me yayi bayani me yasa yayi wannan maganan to shine Allah madaukakin zai ke cewa inda za ka kira su ka tambaye su me yasa suka yi wannan magana la yaqulu inna ma kunna nakudhu wa nalab a mu fa wasa muke fa mu fa ba da gaske muke ba ai wato kenan hazal muke ba jaddu ba ba da gaske muke ba kaza kaza da sauransu wato yanzu an ritsa su nan sun yi confessing a baya matsalar da suka yi suka rantse suka ce su ba su fada ba yanzu kuma wannan kes din su kuma nasu wadi'a ba na su jallas ba su kuma sun yadda sun fada amma sai suka ce wallahi wasa muke mu kawai ina mana ko da wani la'af muna wa kuku tsawa ne a cikin maganganunmu wato kenan muna yin wasa ba da gaske muke ba to shine sai Allah madaukaki suke ce ka gaya musu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasadun yanzu ku rasa wanda za ku yi wasa da shi sai Allah da ayoyinsa da manzonsa ya dace a ce in wasan za ku yi wasa da Allah Allah abokin wasan ku ne ya dace ku yi wasa da ayoyin alkur'ani alkur'ani abokin wasan ku ne ko ya dace ku yi wasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam abokin wasan ku ne don haka bai dace wato kenan ku yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba saboda haka idan ba ku daina ba to fa akwai matsala ta haka ku daina ku daina akan wannan aya malaman fikin suka tattauna suka ce za mu fahimci fa'idodi da yawa a ciki daga cikin ayoyin shine cewa idan mutum ya yi magana baya sun yi magana sun rantse nan kuma sun yi magana sun ce wasa suke yi ana kiransa alhazil idan mutum da wasa ya ce na baka yata na daura muku aure da su aure ya yi da wasa ko bai yi ba ko kuma mutum da wasa ya ce masa matarka matarsa na sake ki amma fa da wasa yake ta saku ko bata saku ba ko kuma ya ce na sayar maka amma fa da wasa yake yi ya sayu to wayana abubuwa din musamman da saki da kuma aure da kuma wato kenan saye da sayarwa malamai sun yi tattauna da kansu idan mutum ya yi da wasa sun kasu kashe uku wasu suka ce ya yi kaulan wahidan wasu kuma suka ce bai yiwu ba kaulan wahidan wasu kuma suka ce ana duba kara'in karina da take za ta tabbatar da yiwuwansa ko kuma wato kenan rashin yiwuwansa wasu ka tabbatar da shi wato kenan kusan duka sun yi ittifaki a wajen tabbatar da shi akan saki in mutum ya ce a tasa da wasa na sake ki to ta sako suka yi amfani da wancan hadisin yake ta salasatin jaddun hunna jaddun wa hazal hunna jaddun abubuwa uku wasan su ma gaskiya ne gaskiyar su ma wasa ne daga ciki suka ce akwai addalaq wal itqu idan mutum ya ce ya sake matarsa ko kuma bawan sai ce na yanta shi ko da wasa yake ya yantu haka ma matar to amma a kasuwanci suka ce ana bukatan wato kenan a tantance za a iya sassauci a kai amma daurin aure na daura maka aure da yata to fa ta dauru nan ma a bisa maganar da tafi rinjaye wato kenan a cikin maganar malamai da haka Allah madaukaki suke yanzu ya nuna cewa bai kamata a ce waɗannan mutane su zama suna wasa da Allah maɗaukakin sarki suna wasa da ayoyin Allah maɗaukakin sarki suna wasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta muje Allah ma la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الله مدعو كنت تركي أشي وانا وديئة da mutanensa ya ce musu yanzu da Allah da ayoyinsa da manzansa za ku rika yin isgilanci kuna ga hakan ya dace to la ta ta zurukar maku kawo wani hanzari ba wani hanzarin da za ku kawo karkafar tun ba da imaninku hakika kun kafirta bayan imaninku dama munafikai ne ai imanin nasu ba imani imani da gaskiya ba amma wannan yana nuna cewa idan mutum ya izgilanci ma Allah ko ya izgilanci a alkur'ani ko ya izgilanci a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya fita a musulunci saboda ai sune tushen addini yau sune tushen addini saboda haka walakanta sunan Allah ko na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko na addinin musulunci duka wannan yana iya fitar da mutum wato kenan a cikin addinin musulunci musamman a ce wannan matsalar ta fito daga itikadi zuciyarsa haka ta yarda da wannan abin da yake faɗan ba ya zo wato kenan a sakamakon takuri ne ko wani abu ba kamar yadda aka ce wani ne Ammar bin Yasir ko an takura shi har sai da ya wata magana wadda bai dace ba ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi suna cewa Ammar ya kafirta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ammaru mali'un bil iman zuciyarsa cike take da imani me ya faru ga shi kaza kaza ce gobe ma sun kira ka ka fada saboda lokacin suna cikin halin kakani kayi to amma in ya zama ba takuri bane mutum ya izginci da Allah ko da littafin Allah ko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce la tatadru kar ma ku kawo wani hanzari ba wani kafin hanzari za ku za ku kawo kar ka fartun ba da imaninku ku riga kun kafirta bayan imaninku ai mun faɗa wannan wadi adil ai shi ya je har yakin tabuka ko da shi aka je wato kenan gurin yakin Allah madaukakin sarki ce inna afu an da'ifatin minkum wallahi komin yafe mu wa'isu daga cikin ku komin yafe wa wa'isu daga cikin ku nu'azzib da'ifatan Allah wasu suka sai mu musu azaba komin yafe mu wa'isu wallahi wa'isu sai mu musu azaba haka ya kamata wato kenan ku san wannan wannan ibara rahama ce ga Allah madaukakin sarki ga duk mutumin da yake cikin wannan halin nifaq din nan maza maza sai da tunda an an bude kofa za a yi yafiya to maza maza sai ya dawo cikin abin nan ba don koyi ba saboda wani bai yi nisa ba to sai ya dawo cikin imani wanda kuma ya riga nisa su ne wato wannan wannan wanda kaddarar ta hausa cewa in mun yafe a wa'insu wallahi sai mun azabtar da wa'insu to wa'anda ba su dawo dinnan ba su ne wannan hukunci zai hau kansu kaga kenan still Allah a matsayin sa na ubangijin mu mai san mu mai kaunar mu duk da halin da suke cikin nan ya sake bude kofa ga duk mutumin da yake son wato kenan kofar ta samu a gare shi ta tuba yace in mun yafe a wa'insu wallahi za mu yi azaba a wa'insu me yasa bi annahum kafaru saboda bayanan kanu mujirimina saboda sun kasance wato kenan su masu laifi ne laifin su ya sa dole za a azabtar da su mun gane wannan kenan ba ma wannan ba harka ta nifaq ba duk abin da mutum yayi ko ya samu kansa a cikin sa na laifi da zaran ya tuba Allah madaukakin sarki zai yafi da zaran ya tuba kofa abu da take ko da ya wato kenan ya aikata sau nawa ne amma da zaran ya tuba ya koma zuwa ga Allah madaukaki zargi kofa abu da yake to mu je malam
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون الله ربك انت لكي المنافقون والمنافقات da munafukai maza da munafukai mata kaga nan duk Allah madaukakin sarki ya hada su dan kin aka ayan tana nuni cewa za a iya samun munafiki namiji za a iya samun munafuka mace to duka sinfin su guda gaba ɗaya ne duka sinfin su Allah ce ba'dhum min ba'd sashen su daga sashe yake ma'ana duk ɗaya suke aqida su guda ɗaya ce lamarin su guda ɗaya ne hadafin su da guda ɗaya ne manufar da suke so su cimma wato kenan guda ɗaya ce sadaka da munafiki maza da munafiki mata dama an ce alkhabisatu lil khabithina ko wal khabithuna fa shi ma lil khabisat wadaibatu daibin wadaibuna lil daibati to hakan nan al'amarin yake tafiya yawa haka nan al'amarin yake tafiya al munafiquna ba'duhum min ba'd sashin su daga sashin suke barka ji sifofin su ya amuruna bil munkar kullun suna umurni da munkari kullum munafiki so yake ya ga aikin alkhairi an dakile shi haka ita ma munafuka aikin sabo suna cikin musulmi amma duk kofar da za a bude a samu damar a cusa barna za su yi ta kuma amma suna cikin musulmi fa haka mazan su suke haka matan su suke kullum suna doke gwiwar masu yada addini kullum suna kawo musu matsala kullum suna sa musu stumbling block akan hanya saboda kar su cimma nasara abinda suke abin nan abinda suke so su cimma wa yanhauna anil ma'rufi kuma suna hana aikin alkhairi da zaran za a yaki alkhairi kada Allah ne kaza kaza kaza kaza da Allah mu mu san wannan ba ko da sauransu in sallah kake su discouraging dinka in sadaka ne su discouraging dinka in jihadi zaka tafi su in wa'azi zaka tafi su in karatu zaka yi duk abin da kake yi in dai ma'rufi ne sunansa aikin alkhairi ne to za ka ga suna sabbada ka suna sabbada ka suna danne ka suna danne suna sa jikin ka yi nauyi saboda ka kai wannan abin wannan aiki su kenan to me yasa ai so suke ka dawo cikin su ko waje yanzu mutumin da yake shan giya ko da ba zai iya daukar naira dubu ɗaya ba ka ba amma dan ka zama daga cikin kabilar su zai iya saya maka ta naira dubu ka sha ko da ba zai iya daukar dubu ya baka ba amma in dai zaka sha zai saya maka ta naira dubu ai so yake yi ku taru ku yi karfi ku yawa ya zama ba shi shi kadai ne ake gani da wannan abun ba su sadaka su ma munafukan haka ne ba sa so a ce su su kadai ne dan haka duk wani aikin alkhairi da mutane suke wanda a ce ai wannan su ne mutanen kiki to sai su hana su yi discouraging saboda ya zama kamar yadda ba sa yin alkhairi wani ma baya yi kaga sun taru sun yawa duk wani aikin munkari kuma da su suke yi za su kowa ma yayi kuma za su daure gindi wannan abin ya faru saboda ya zama a ce ba su su kaɗai ne suke wannan ba kuma in jama'a ta yi yawa jama'a su ta yi yawa kaga sun za su iya kun karfin wato kenan gaskiya ko biduna idea kuma daga cikin sifofin su shine wato kenan suna danke hannunsu ba sa kyauta kyautar da ake nufi a rai shine kyauta ta aikin alkhairi in ana aiki yanzu yan ragaji suna kewayawa ana son a nemi taimako wala ba da su bayar ba ba da su bayar ba ko kuma za a gina masallaci a so nan ba nasu bane amma ran da aka ce dan ashirin ya zo wallahi za ka ga sun cika gurin kuma sai ka sha mamaki kuma za su iya ɗaukar komai su bayar a wannan saboda me a shaidanu ya yi kuma na fakara waya murkum bil fahsha shedan dama yana tare da su kuma kullun yana muku barazanar talauci in a gurin masallaci ne in a gurin sadaka ne in a makaranta ne in a gurin aikin alkhairi ne to kana bayarwa wani yaushe zaka samu kai kuma yaushe zaka tara kuma kaza kaza da sauransu dan Allah ka kyale su ba sadaka ba shi naira goma mata yi amma wallahi dan ashirin ne zai ba abin ba na manta akwai shekarar da aka nada sarkin misomar gayi lokacin gwamnatin shagari tun wancan lokacin idan lokacin da mamman shata ya zo shi wanda in dai kyautar da za ka bashi lokacin da yake waka ba tafi naira dubu ɗaya ba har hararen ka yake dubun kwa lokacin wallah ba kowa zai iya da naira dubu ba wanda wanda suka je suka dawo suke ba mu labari kuɗi mai yawa ake ɗauka ake bayarwa albashi dubu dubu ɗin nan ina tabbatar maka Allah a wannan lokacin ni ne nake bauta na damban local government wallahi duk damban local government tun daga ciya ma har zuwa wallahi ba mai dume naira ɗari biyar albashinsa wallahi babu wallahi babu ni ne nake rubuta bauta a wannan lokacin babu mai naira ɗari biyar tun daga ciya ma local government sa amma a siɗa za ka ɗauka ka bai mamman sata saboda ya zo yana waka kuma haka ma yana renawa dubu za ka bashi da sauransu kaga wa biduna aydihum fil khairati ne ba fi kulli shay'in ba amma fil fasad sai kaga suna sake hannu sai kaga suna ta miƙawa suna ta miƙawa dan haka idan mutum ya ga aiki alkhairi yana danke hannunsa baya bayarwa to ana tsoro ce masa kare dauki wannan sifa daga cikin sifin wayannan madanin nasullaha sun manta da Allah sun yi amfani da dabararsu sun yi amfani da hikimarsu a rayuwa don haka suna ganin za su iya amfani da abin da suke da shi su cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam su cutar da addinin musulunci ko cutar da mu'mini don haka shi ma Allah fa nasihum sai man ya manta da su sun manta da Allah sai Allah madaukakin sarki ya manta da su Allah yana mantuwa don haka malaman balaga suka ce wannan mushakala ne isti'malil labzi ana amfani da lafazin ne kamar yanda ya tafo sun manta da Allah sai aka ce Allah madaukakin sarki sai mu'amalance su da kalmar mantuwar shi ma wato kenan sai ya manta da su ma'ana tun da ba ruwansu da Allah Allah ma ba ruwansu da shi ko yukhadi'una Allah wallazina amanu ko yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum Allah yana yaudara amma ya zo a sigar mushakala ko yawwa ya zo a sigar mushakala suna yaudara Allah Allah madaukakin sarki ne ai ma'ana Allah yana warwarewa wato kenan yaudarar tasu don haka sun manta da Allah Allah maɗaukakin sarki ma sai ya manta da su innal munafiki na tabbas lalle su munafikai humul fasikun suna asalin fasikai suna asalin masu kai tunda ba sa son alkhairi mutumin da baya son alkhairi wannan yana daga cikin fasikai mutumin da yake son fasadi ya yadu yana cikin cikin fasikai siffa ta munafikai ga su Allah maɗaukakin sarki ya abina suna hana munkari ai suna hana ma'arufi aiki alkhairi kenan suna umarni da munkari haka ne kuma ba sa suna rike hannunsu ba sa taimako kuma abubuwa na addinin Allah ba sa san shiga cikin sa wannan haka yazo a cikin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul munafiqi guda nawa salasatun ko idza hadatha kadhaba wa idza eh wa idza wa'ada akhlafa wa idza mi wa idza atumina kana a wani ruwa ya ce wai za ka sama fajara in yi alkawari zai saba to wanda yake yawan saba alkawari to yana so ya dauki wata siffar da ba tasa ba siffar munafukai saba alkawari domin Allah baya saba alkawari kuma Allah madaukakin sarki baya so wallahu la yukhlifu mi'ad ko ko inna Allah ne inna Allah la yukhlifu mi'ad Allah baya saba alkawari kuma Allah baya son ku saba alkawari balla ba saba alkawari a wata riwaya kuma sani ko Isra'iliyat ne aka ce annabi Ismail da suka alkawari da wani mutum ya je zauna ana jiransa sai dai shekara guda Allahu alam ba san watakila Isra'il amma dai ala ayi halin tana nuna cewa annabawa suna da kokarin cika alkawari tana da kokarin cika alkawari don haka ƙarya tana daga cikin siffar munafukai wanda yake yin ta ya yi kokari ya yage ta don ya rabu da wannan siffa ne ko yawwa sannan ne ne ɗaya rashin cika alkawari yana daga ciki sannan mai ɗaya ha'inci yana daga ciki ai kaga dama siffar su ha'inci ne tunda suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka izala kullu zina amanu qalu amanna idza kalau ila shahadin qalu inna ma'akum ko in suna tare da wannan suna sirce tare muke da ku in suna tare da mu'mini su ce tare muke da su wannan ba ha'inci bane ha'inci ne saboda haka yana da gaske sannan in an zo husuma sai mutum ya rika dura ashar yana faɗan bakaken maganguna ya kasa kwantar da hankalinsa wani ma yana daga cikin sifofin saboda haka yana da kyau wato kinin al'umma musulmi su zama suna nazari akan wayan abubuwan ana kafafa su ana rage su a wata riwaya fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in salla wa sama wa za ama annahu muslimun duk wanda yake da wannan sifofin munafiki ne ko yana sallah yana azumi kuma yana riyawa shi musulmi ne kaga akwai wato kenan matsala akwai bukatar mu nazari dogo akan wannan saboda wato kenan mu nisanci wannan sifa din to mu je malam وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم كالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الله بارك عندك وعد الله المنافقين تبس الله يا متى منافقين الكوري kun san mun karanta ko Allah baya saba alkawari ko inna allaha la yukhlifu al-mi'ad to Allah ya yi munafikai duk mutumin da yake munafiki Allah ya masa alkawari munafiki namiji wal munafikat da munafikai mata wal kufar da ma kafirai amma me yasa aka hada su da kafirai kaga matsala ne munafirci wato kenan matsala ne ba yar kankanuwa ba kaga anan sai Allah hada su munafikai maza munafikai mata da kafirai sai yace duk alkawari iri ɗaya musu wannan alkawari na jahannama ya musu alkawarin wato kenan gidan wuta ta jahannama khalidi na fiha za su dawwama wato kenan a cikinta hiya hasbuhum ita ce za ta yi maganin su ita ce za ta yi maganin su shine ma'ana hiya hasbuhum wala'anahumullah sannan kuma Allah madaukakin sarki ya tsine musu ya tsine musu malamai suka ce tsinuwar Allah hatta fi wutar jahannama ta fi wutar jahannama azaba a ce Allah waɗaukakin sarki ya tsine musu ya yi fushi da su a sakamakon fushi da su ya tsine musu to wallahi wannan bala'insa ya fi zaman su a cikin watan jahannama kamar yadda Allah waɗaukakin sarki ya yarda da mutane ya aminta da su daɗinsa ya fi aljanna daɗinsa ya fi aljanna nutsuwar da mutane za su samu lokacin da Allah waɗaukakin sarki ya ku yan aljanna na yarda da ku ba dan ƙara fushi da ku ba har abadan abadan daɗin har ya fi wato kenan zaman su a cikin aljanna saboda an ɗauke musu kowane irin tsoro kuma a rayuwa kenan to su ma hakan nan ne wala mu azabun muqimin sannan suna da azaba zannanniya ko zaunanniya azaba ta zama dindindin azaba su ta zo dan ta zauna da su forever and ever har abadan abadi mun gane wannan azaba ce da ta zo dan ta zauna muqimin ma ma'ana muqim almuqim wal musafir eh muqim ba shine mazaunin gida ba to azabar su mazauniyar gida ce a gare su ta zo ta zauna tare da su dindindin babu iyaka domin idan munafiki ya shiga wuta ba san ranar fitansa ba me yasa ba za ta ranar fitansa ba sai an gama tare munafikai an sa su a cikin wuta sai a kawo abuwar abu a rufe sai kuma a zuwo kafirai to su kuma kafirai in sun shiga dama ba fita kuma sai an ɗage su an cire wannan rufin sana fito da munafukai to waye zai fito a cikin su saboda ka azaba su Allah madaukakin sarki da azabun muqimun azaba ce ta zama ta zo ta zanna tare da su dundundun babu rana Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu babu rana za ta rabu da su to mu je كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بكلاكهم فاستمتعتم بكلاككم كما استمتع الذين من قبلكم بكلاكهم وقلتم كالذي خاضوا أولئك عبدت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون Allah maraukakin sarki ce wannan labari da muke baka ya Muhammad kallabina min qablikum haka yake kaman yadda ɗabi'ar mutanen da suka zo kafin ku ba mutanen maka suna baka wahala ba wannan ɗabi'ar tasu ita ce kaman ɗabi'ar mutanen farko duk lokacin da gaskiya ta zo ta takan sha wahala a gurin ƙarya duk lokacin da annabi ya zo yakan sha wahala a gurin kafirai duk lokacin da mai wa'azi ya zo yakan sha wahala a gurin mutanen da ba su yarda da wa'azin ba duk lokacin da mai bayyana gaskiya zo yakan sha wahala a gurin wato kenan wanda ba sa son gaskiya wannan dabi'a ce wannan sunnatullahi lati kad kalad min qablu haka sunnar Allah ta riga ta gabata akai walan tajida li sunnatullahi tabdila kuma har abada sunnar Allah ba za ta canja ba wannan haka wato kenan abin yake amma duk da haka ya kamata mutanen makka da suka ƙi karɓar saƙonka su yi nazari don wa'yancan ɗin kanu a shaɗu minku kuwatan sun fi ku ƙarfi sun fi ku tsananin ƙarfi domin irin mazatul imad aka ce in za su yaƙi da mutane sai a ɗauki mutum ɗaya sai je ɗauki dutse kamar irin na baucin nan sai je jefa a garin sai kira an gama da wannan bom na farko kenan ko na bala'in bom wanda in aka gaba ɗaya da ku da komai da komai zai nike kaushi kenan saboda girman su Allah madaukakin sarki ce allati lam yukula misal hafil bilad ba a taba halittar mutane masu karfi kamar su a duniyar nan ba wa samudan ladina jabu sakra bilwad samuda da suke fafe dutse a wadi sabu gurin da yafi ko ina su fafake dutsen da hannun su kankare su kankare kawai su gida su gari a ciki su titi titi su fada su komai da komai a ciki kawai in sun shiga sun rufe shi kuma za su yi lantarki a ciki yu Allah madaukakin sarki ce wayancan mutanen kana shaddu minkum quwwatan wallahi sun fi ku karfi ku mutanen makka wa aktsara amwalan sun fi ku yawan dukiya sun fi ku yawan dukiya domin su suka fara kirkira masana'antu ko atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun wa tattakizuna al-masani'a la'allakum takludun wa idza badashtum badashtum jabbari fattaqullaha wa atiun kaga wannan ya nuna cewa su suka fara kirkirar masana'antu kafin zamanin mu yazo tun lokacin da babu electricity maybe shekara kamar dubu goma BC lantarki ya zo shekara nawa 500 years BC 500 years BC amma su sun rayu sama da shekara dubu goma BC to kaga akwai bambanci sosai kanu ashaddu minkum quwwatan wa akthara amwalan wa auladan sun fi ku kuma wato kenan ji da yayaye domin yayayen su zasu iya tura dade ya je musu yaki ya dawo yanzu ku yayan ku me suke rayan ku da sai kun kudin makaranta ma sai kun biya musu fasanta wa bi kalaki amma sun ji dadi sun rayu da nasu irin dabi'ar ko din ma fasanta to bi kalaki kun za ku ji dadi ku rayu da irin naku dabi'a din da irin naku kamar santa allazina min qablikum bi khalaqihim kamar yadda su wai da suka gabata suka ji dadi irin nasu rayuwar ko abinda ka sa abinda mutum wai aka ce rashin zanin jin dadi ma dadi ne ko yawwa abinda suka dora wa kansu suka rayu suka ga haka ya cancanta a gare su duk haka suka rayu kamar yadda kuma kuke yi wa kuntum kallabi kazu sai kuma abin mamaki shine sai gashi kuma kun zo kuna kutsawa a kin gaskiya kamar da su ma suka kutsa a kin gaskiya ai sun faɗi maganganu a annabi lutu alaihi salatu wasalam sun fada a annabi ibrahim sun fada a annabi musa sun fada kowane annabi ba wanda basu bakanta shi ba ku din ma kuma haka mutanen makka kuntum kalladhi khadu kuma ku kusa kamar yadda suka abin nan ko ai ba suna fada suka ce kunna na kudu ma alkhaidina ai mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa ibnu kasir ya ce abin da ake nufi a nan kullama gawa gawin gawaina ma'ahu duk lokacin da wani wawa ya zo da wani abu na wauta da rashin kin da rashin musulunci da kin Allah mu ba sai mu tare mu yi tare da shi yanzu duk abin da ya zo shi in dai ba na addini ba ne na yayi zaka ga jama'a an yi ta a kansa an yi ca a kansa musamman bangaren samari matasa yanzu wani da za a samu wani arne shahararre a duniya ya yawo daga jiran wando sai ka ga yaran mudu suna yawo daga jiran wando wani shahararren arne ya fere nan dinsa ya fere nan dinsa ga yaran mudu suna fere kawo kansu saboda me kokarin koyi da su kaga kuntum kallazi kadu kuna kutsawa kamar yadda suka kutsa ai kuna wauta kamar yadda suka wauta to haka ya kamata kusan cewa su din ulaika habitat amaluhum wayancan din fa ayyukan su abace suke abace suke adawa me suka nasarar me suka ce saboda nasarar me suka ce yanzu turawa wanda da kake ganin su nan babu wanda yafi so wato kenan rashin kwanciyar hankali haka a zahiri zaka ga kamar sun fi mu kwanciyar hankali amma wallahi a baɗi ne wallahi mun fi su kwanciyar hankali mun fi su kwanciyar hankali yanzu da talocin da muke ciki da kuma kashe-kashen da yake cikinmu na rantsa da Allah inda su ne wanda ya shiga cikin su wallahi sai kaga yadda tashin hankali za su za su samu fiye da abin yanzu tura a ce babu babu babu abinci duk hanya ta yage ka gani da za su hanya duk ta toshe ta samun abinci ko ta samun wadata ka ga halin da za su shiga ko kuma a ce yadda ake jefa bom a yau a jefa a nan yau a jefa a nan ka ga yadda za su abin nan hankalin su na rantsa da Allah in dubu yake sai ya tashi amma mu a gari za a jefa bom ko mutane su kwana a gidajen su saboda muna da yakinin cewa abinda Allah madaukakin sarki kullu ma qaddara rahmanu maf'ulu duk abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara shine zai faru ko muna da yakinin cewa in mun mutu muna tsammani wa tarjuna min Allah ma la yarjuna muna tsammanin a gurin Allah abinda ba su su kuma zalika mablaghuhum min al-ilmi wannan shine wato kenan karshen target din su a rayuwa zaka shi yasa suke suka fi kowa tare da to wa'annan din Allah madaukake ce ulaika habdat amalu su fa ayyukan su wato a gurin Allah rushashe ne fi duniya musamman a gidan duniyan nan a gidan duniya wa fil akhirati ko wal akhirati da kuma ranar lahira ranar lahira ba bari ba da wani misali yadda zamu fi fahimtar wannan abin aboki da aboki daya ya yi kudi daya talaka kullum suna ma'amala ɗayan yake cewa kai wala kai kan kaji daɗin kai ce da Allah ka bar wannan magana dan Allah ka bar wannan magana da ya matsa sai ce wata zo mu jan kai kai da nake samun kudin nan to suka je ya ga tashin hankalin da ya dawo ya ce a'a Allah ya kiyaye hanya Allah ya sai ya fahimci cewa talaucin rufin asiri ne a gare shi shi kuma wata ya riga ya shiga cikin da ba zai iya fitowa ba ya kai matsayin da za a zo a dafa naman kaji a gabansa da kome da kome ya ce wallahi ba zai ji test ba test din daɗin nama ba shi da shi a gabansa kuma zai kwanta ya bacci wallahi ba zai iya yin baccin ba kuma kullum a cikin tashin hankali yake gashi za a shiga manyan kaya a fita a shiga motoci ai menene na rantsa da Allah babu kwanciyar tare da shi babu kwanciyar hankali saboda haka wato kenan wanda yake yanzu ba sai a kofar gida sai kaga mutum ya kwana shi ba da tabar masa baccin sa ka je gurin su ka gani in haka za ta faru so daga Allah yake wa'ancan mutanen karku sha'awar rayuwarsu aikinsu ya lalace a gidan duniya ya kuma lalace a lahira wa la kuma alkasirun kuma su suka yi hasara su suka yi hasara domin iyakar rayuwarsu ta duniya ne kuma watakilan sun rasa duniya din lahirar ma kuma sun rasa to mu je mana alam yatihim naba'ul ladina min qablihim qaumi nuhin wa adin wa thamud وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
الله مرحبا يتركي ألم يأتيهم سومتانا مكة da kuma sauran musulmin duniya ma gaba daya wai na ba allazina min qablihim labarin jama'a da suka zo kafin su bai zo musu bane ba ku taba jin labarin wayanda suka zo kafin ku yanzu da kuke da rai ba su wane ne qaumi nuhin ni ba ku ji abin da ya faru da mutanen annabi nuhu bane wa adin da adawa duk ba ku ji abin da ya faru da su bane wanda Allah ya sakarha alaihim mutanen nuhu mun san cewa ruwa ne aka kawo dufa na farsa na alaihim wa tufa aiko da menene tajaribi ayuni tajaribi ayuni na jaza'an liman kana kafir Allah ya aiko ruwa ya zo ya mame duniyar ko ya tsarar da musulmi ruwa ne aka dilmiyar da su a ciki mutanen adawa fa Allah ya aiko iska kwana takwas saba a layalin wasa ma da ya ta ayyamin husuman ta zo ta halaka su wasa mudfa tsawa ne rajifa ta zo ta halakar da su kama ibrahim mutanen annabi ibrahim alaihi salatu wassalam su ma Allah madaukaki sarki ya halaka su ashabu madiyan mutanen madayyana ko mutanen masu ke fada madayyana ko to mutanen madayyana su ma Allah madaukakin sarki da suka kibin annabin da Allah ya aiko su ma Allah madaukakin sarki ya halaka su wal mutafikat haka ma mutafikat mutafikat da aka ce mutanen annabi lutu ne saboda garin su sune wanda aka daga garin aka kife su to su ma ni ba ku da labarin wa'annan ne wa'annan fa da kuke gani atatum rusulun bil bayyinati wallahi kowanne manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyananu sun zo da littafi sun zo da da bayani sun zo da gaskiya sun zo da duk abin da ya kamata a ce sai kuma sun samu lokaci sun tsaya sun yi musu bayani dalla dalla duk wanda ya karanta tarihin annabi nuhu ya san irin abin da suke ce Allah inni da autu qaumi laylan wa naharan ko yace summa inni da'atuhum jahar minan jaharan summa inni alantu lahum wa asrartu fi israran wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar duk yana fadan yana ba da hikayar wahalhalin da ya sha a wajen isar da sako Allah madaukakin sarki ya bamu labarin wannan to sauran ma duka haka ne ja'atuhum rusulun bil bayyinati babu mutanen da Allah madaukakin sarki ya halaka su wallahi sai dai aika musu wato kenan hujja bayyananniya amma abin mamaki fa ma kana Allahu liyuzlimahum da ake ce an halaka adawa an halaka samudawa an halaka waye Allah bai kasance ya yi haka don ya zalunce su ba Allah bai haka don ya zalunce su ba walakin walakin sai dai su waɗannan mutane kanu an fi zama zulmuna sun kasance kawukan su suka zalunta su suka zalunci kawukan su saboda ai yanzu misali a ce ga gidanka Allah ya baka dukiya baka komai ga yaran yaranka ka dauke shi yaro ba ma dan cikin ka ba ka dauke shi yaro kai masa kaza kai masa kaza ka dauke masa kowane tsauni amma dan karamin aiki ka ce ce ba zai yi ba za ku zauna lafiya ba za ku zauna lafiya ba wani dattijo a bulkaci aka ce sai ce dan sa zo ka zanna ka yi abin da nake so in ka kin sallame ka in kirawo dan wani ya zo ya ma in biya shi kai ku zaka je kai uban wani in ka yi sa'a ya biya ka to Allah madaukakin sarki shi yayi su ya dauki daunin cin su ya dauki daunin shan su ya ba su komai da komai da lafiya da komai da komai kuma Allah ya kuma zako su ce ba za su bi ba ba su zalunci kansu son su ba Allah ce ga yanda za su ce wallahi ba za mu yi ba to kaga sun zalunci kawo kansu to mu je malam wal mu'minuna lokaci yayi to alhamdulillah yace lokaci yayi zamu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sai ba mu ikon aiwatarwa abinda muka kuskure Allah muna roƙonka ka ganar da mu kuskuren ka babu ikon gyara. Assalamu